الحديد مدنية وعلى ثمان وعشرون آية to wannan sura ne mai bayanin bakin karfe an sauke ta a garin makka ko a madina tana da aya a hiran da tara daidai ya Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم bismillah da sunanka ya Allah arrahman mai kyauta a duniya arrahim mai jin kai mm.
سبح لله ما في السماوات والأرض abin da ya za Allah ya faɗi wannan mu mutane don mu bi Allah in ma ka ƙi bi akwai bayin Allah da suke bin Allah dan Allah idan su ma sun ƙi bi Allah da namun da nasu mawadaci ne ya wadata da ibadan kowa ka daina ganin kana ibada kamar Allah kake ƙara Allah ya ce sabbaha lillahi suna tasbih suna gaida Allah su waye ma bi samawati abin da suke samai mala'iku wal ardi wanda suke kasai na zahu suna tsarkake Allah kulli shay kowane abu fallama kaga wannan lanjayen nan na lillahi to aka ce mazidatan ƙari ne lanjaye sabbaha lahu ma fi samawati ne wajiya an zo da ita ne bima duna min galibin saboda rinjaye lil aksari ga mafi yawa eh mafi yawa suna gaida Allah duk da kafiri baya gaida Allah to yi ma kafirin da bangaren da yake gaida Allah yi mana ai zai kahi ba da yake ba sai ya tsugun nan alama ce ta gaida Allah kuma yin kahi dole sai yayi Allah yana ya- bin Allah ne na dole kuma dole ne sai yayi fitsari wannan bin Allah ne na dole kuma dole sai ya sha ruwa bin Allah ne na dole kuma dole sai ya fito kuma dole duk inda kafircin sa ya kai bai sai ya ki barci ba sai yayi barci kuma dole yana jin dadin barcin Allah zai farkar da shi ba wanda baya bin Allah ko ka ba Allah dan dadi ko ka ba Allah dan dole ya isa da kowa wa huwa al-aziz hiya za ya kawo aziz الحكيم mabuwayi ne a mulkinsa hakimin gwani ne fi suni ya ayyukansa baya ajiye abu sai a inda ya dace ya ajiye Mm.
له ملك السماوات والأرض يهوي ويميت lahu na gari Allah mulku samawati yake mallake da abin da duk yake sama duk abin da yake sama malakutun Allah ne eh rana wata taurari da abin da ka sani da wanda baka sani ba Allah shine mai mulkin su Mm, wal ardi da kasai والأرض يهوي ويميت Allah yi ne sarki mai rayawa bil insha'i wajen fararwa wai mito Allah yi ne sarki mai kaiwa ba'adahu bayan ya raya Mm.
وهو على كل شيء قدير wa huwa hi Allah qadirun sarki ne mai iko ala kulli shay bisa ga kowane abu ya raya ko ya kai ko ya kai ko ya raya duk aikin Allah ne Mm.
هو الأول والآخر والظاهر والباطن مم.
وهو بكل شيء عليم huwa al-awwalu Allah shine sarki na farko shine na farko qabla kulli shay'in tun gabanin komai bila bidayatin ba tare da shine farkon da ba shi da faruwa shine ma'ana farkon da ba shi da faruwa wal akiru Allah shine na ƙarshen da ba shi da karewa ba da kulli shay bila nihayatin ba tare da matuƙa ba ba za ka ce ga ƙaryensa ba Allah ne mai yadda ya so da wanda ya so abin da ya so irin yadda ya so shine wanda ya kakanta kaka ya buwa ya a kakanta hi shine wanda ya yayanta yaya ya faskara a yayanta hi shine wanda baya dan baya baba dan baya idan bare a idan tahi shi yayi komai kuma ya fi ƙarfin komai ya san sari ba wanda ya san hi na farkon da bayi da farko na ƙaryen da bayi da ƙarewa mabayyani amma ba a fili ba na ɓoye ba da shamakin ɓuya ba mafara ga faruwar fararru magarya cikewar samanmu allan da ba zamaniya a samansa ba jiyan ƙasa a ƙasansa ba gaba da za ta haɗa yi ba jijiyar da za ta riƙe yi bai da zamani bai da makani bai da irami bai da gaba bai da baya zatinsa bahi baya suhuwa siffar Allah baya suhuwa daren Allah baya sanuwa jikan Allah baya haɗuwa shine komai tare da komai shine komai ba wani komai mai yin komai ba wani komai don haka ga makowar sarkin komai ba mu da kowa sai mai komai sai dai manzan Allahn kowa ya Allah don manzan Allahn komai karka rike mu da laifin kowa to yi ne na farko wanda ba yi da farkon faruwa na ƙarhe wanda ba yi da ƙarewa ƙarhen suna ne amma ba yi da ƙarewa shi ne huwa lawwalu wallakiru bi adillatil alaihi da adilla wanda yake share da shi wa za- wa zahiru shi ne mabayani bi adillati alai da adilla ne zai nuna ma dan an ce Allah da ayoyinsa zaka san shi amma a daina ɗorawa kan mutane kan tauhidin halaka eh ka daina ɗora muridi akan ka ce me wannan ya ce Allah me wannan ka ce Allah me wannan ka halakar da shi eh tafakkaru fi kalqin layi wala tafakkaru fi zatin layi fa taliku sayyidina abubakar ya ce al'ajazu an darkil idraku idrakun albazu fi zatin layi ishraku ku yi tunani da sanin yaya Allah yake cikin abin da Allah ya halitta bincike cikin a gane yaya Allah yake halaka ne saboda haka kaɗibin nasa ala ƙadar uqulihim ku yi wa mutane magana gwargwadon hankalinsu na bayyane da kaji to ba a fili ba ai na boyen da kaji ba da shamakin ɓuya ba ba ido bayyanan Allah ne yasa ba ma iya ganin sa ba inda babu shi akwai ina yana na to abu ne ya riga ya ƙure ma akwai ina ta ina za ka gan shi ba za ka iya ganin sa ba ka sanyi da sufar da aka faɗa an ce na zahiri kar ka nuna wani abu a zahiri ka ce ga ya shine Allah sai dai ana gane darajojinsa ayoyinsa da abin da ya halitta in ya halitta wannan Allah ne to yake nan sai ya baka girman Allah kuna ganewa ko az-zahir wal badinu shine na badini fi idrakil hawa idanuwa ba sa rufkan Allah to akwai addu'ar da ake yi wanda ya samu yake wannan addu'a Allah zai raba ka da talauci eh in ka tayi addu'ar sai ka ce Allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka shay'un wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay'un wa anta az-zahiru falaysa fawqaka shay'un wa anta al-badinu falaysa dunaka shay sai ka ce iqri annadaini wa agnani min al-faqr ismul adam ne in dai ka ja wannan bayin ka Allah zai biya maka duk wani nauyi da yake kanka Allah zai sauke maka shi to wannan addu'a yana nan a cikin sahun ma ina gani a lawal wallahi kiran a sharhin za ku gani in Allah ya yarda to me Allah yake cewa ina ga ba za a rasa ba da dan ma wa huwa fi ubangiji bi kulli shay'in ga kowane abu alimin Allah masani ne babu wani abu da zai zo Allah ba masani ne ga abin ba masani ne alimin bi jami'il ma'lumat muhidun ilmuhu bima yajri fi taqumul ardina ila a'la samawati la ya'zubu an ilmihi mithqala dharratin fil ardi wala fi samai bal ya'lamu dabiban namlatu sawdai ala zakarati samai fi lailati zulmai wa yadriku harakatu zarri fi jawla hawai ويعلم السر وقفيا ويدلل على هواجس الرمائر وحركة الهوادر وكفية السرائر بإلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في آذان الآذان لا بإلم متجدد غافل في ذاته بالهلول والانتقال سننسى يا داشة da siffarsa kwar ba sani ne irin namu yau ka ilimi gobe ka ƙara in baka yi ba ka manta ba wannan bane sani ne wanda ya dace da siffar zatinsa kafin a yi duniya da lahira a saninsa ya san abin da za a yi kuma an an gama duniya da lahira a saninsa ya san abin da za a yi ba sani ne da ake da tunani ba ba sani ne wanda za a ce an yi kaza za a yi ba ba sani ne wanda idan an tuna za a yi abin sai a ce ga wani da yi aka yi ya fi kyau ba saboda haka a cikin saninsa yana jin tafiyar dindiken bakin tururuwa akan bakin dutse a duhun dare idan yana tafiya Allah yana ji kuma sai ya bayi iko ana sane da tafiyar tasa saboda haka duk wani tsaro in ba na Allah bane ba tsaro bane to yi ne wa huwa bi kulli shay'in ga duk wani abu alimin Allah masani ne
huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma sawi ala al-arsh huwa allazi hine sarkin da khalaqa samawati ya halitta saman nan bakwai ba tare da wani misali da ya gabata ba wal arda hine wanda ya halitta kasan nan bakwai fi sittati ayyamin arane ku shida min ayyamin duniya daga ranakun duniya awwaluwa farkonta ita ce lahadi wa akhiruwa ƙaryanta ita ce juma'a su masawa alal ar Allah ya daidaita gadansa na al'ari al kursiyu istawa daidaituwa ya liku bi wanda ya dace da shi shine fassara da ake ba karka bar da fassara irin na mujassima su mai da Allah jiki ba ruwan Allah Allah yana nan kafin al'arshi yanda yake kafin al'arshi haka yake bayan al'arshi malamai sun faɗa mana Abu Hamid al-Ghazali ya faɗa yace wa annal arshi وحملته مهمولين بلطف قدرته ومقهورين في قبلته وهو فوق الأرض والسماء وفوق كل شيء لا تقوم السرى فوقية لا تزيده قرب إلى الأرض والسماء كما لا تزيده بعد عن الأرض والسرى بل هو رفيع الدرجات عن الأرض والسماء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والسرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد إذ لا يمسه قربه qurbul ajsamu kama la yamassalu zatuhu zatal ajsamu wa annahu la yahulu fi shay'in wa la yahulu fi shay'in ta'ala an an yawiyahu makanu kama taqaddasa an an yahudahu zamanu bal qabla an khalaqa zamana wal makana wa huwa al'ana alama alaihi kana to kaji yadda yake ba a cewa yana kan al'arishi al'ari halitta ne kafin yayi ma yana nan saboda haka yadda aka yi ka bawa haka aka yi ta baiwa Allah kuma shine mai girma ba a zubata da komai wannan zatin sa ne ya daidaituwa allazi yaliku bihi ka bai fassara sai ka bar wa Allah ikon sa ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha ya'lamu Allah shine masani ma yaliju na abin da zai shiga fil ardi a cikin kaza kalma duk ruwan da za a sauke Allah ya san adadin su wal amwati matatun da suke cikin kasa Allah ya san su damunan nan da yanzu ya iya irin da kuka shuka ƙasa Allah ya ce mun san shi dan aya ce wa in min shay'in illa min shay'in illa yusabbihu bihamdi illa inda na wa kaza min shay'in illa indana kaza'inu wa ma nunazziluhu وما ننزله إلا بقدر معلوم duk wani abu Allah ya ce taska tana hannun mu ba ma saukar da komai gwargwado sananne sai an ce kwaya kaza ya zuba Allah ya ce za mu zubar to saboda haka duk abin da zai shiga karkashin ƙasa Allah ya ce mun san shi kaji wani iko ne na Allah fil ardi wa ma yakriju minha da abin da za a fitar daga cikin kasar kan na bata kaman tsirai wal ma'adini da baramu wa ma yanzilu minas sama'i da abin da yake zaukowa daga sama kaman na rahama wal azaba da azaba da albarkatai duk wannan yana daga cikin sanin Allah wa ya wa ma ya arju وما يعرج فيها da abin da yake harhawa zuwa saman kaman ayyuka managarta ko kuma mummunan aiki Allah yana sanar da komai wa huwa وهو معكم أينما كنتم wa huwa ma'akum kulawan Allah da kiyayewan Allah da ilimin Allah yana tare da ku aina ma kuntum a duk inda kuke Mm.
والله بما تعملون بصير wallahu sana ubangiji basir Allah masani ne bima ta'amaluna ga abin da baya suke aikatawa basirin anan ba mai gani bane masani ne duk abin da kuke kuna nan kuna aikata cikin sanin sa Mm.
له ملك السماوات والأرض lahu na gari Allah mulkun samawati shi yake da mallakan sammai wal ardi da kasai wa ilaihi وإلى الله ترجع الأمور wa ila Allah zuwa ga Allah turja'u al-umuru al-amara za su juya al mawjudat duk ababan samuwa baki daya alkhairi aka yi sharri aka yi an ba Allah ba a ba Allah ba to al'amarin duk zai koma ga Allah lamarin gaba daya za a mai da hi zuwa ga Allah kamar yadda ya faɗa a can cikin su galabatin rum fi adanan laran غلبت الروم في أدنى الأرض مم.
وهم من بعد غلبهم سيغلبون lillahi lamru لله الأمر من قبل ومن بعد مم.
ويومئذ يفرح to المؤمنون gaji lillahi lamru min qabdu wa min ba'd al'amar ya tabbata ga Allah abin da za mu bari a duniya Allah ya san abin da za a yi abin da za mu tarar a lahira Allah ya sani to idan ka ga wannan lamari da amai da shi ga Allah eh shine a wannan aya ƙarya ce wa ila la tun وإلى al'amara الله ترجع الأمور duk al'amari zai juya ga Allah idan an je shine alƙali ya duk wanda suka bi ya musu kyakkyawan sakayya wanda suka saba masa imma ya musu azaba in ya ga dama ya musu rahama ya musu gafara to al'amarin ran nan baya hannun kowa yana hannun Allah sai wanda Allah ya daga cikin bayinsa ya ba su ceto a ba mala- malamai ceto a ba annabawa a ba shahidai suma ulama wa suma zahirar mu'minina kullum alhazi jahi wa manzilati ceton ma kuma ba kowa ba sai wanda aka ce wane ka ceci wane to al'amari duk ya koma ga Allah abinda za mu iya faɗa Allah ya azurta mu da san manzon Allah a lahira Allah ka sa mana daga cikin inuwan manzon Allah a wannan rana Allah ka tahe mu a tutan manzon Allah kuma Allah ka ba mu kyakkyawar cikawa ina mu lokacin ya zo mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam